الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء عشرين لترك وتن ذي الحجة shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makar zuwa madina wanda ya yi da sha tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba a manta ba wata biyar baya da muka tafi hutu zuwa shida mun tsaya a wato shafi na casa'in da ɗaya cikin wannan littafi matsala ta hamsin da biyu a cikin babin da yake magana akan babu hamlin jinazati wa wati ba'uha mun tsaya daidai shakarar da take cewa tambihun idan za ku iya tunawa to za mu tashi daidai wani a wannan littafi a kawun jana'i kasancewar muna a larabar ƙarshen wata kuma Allah ya taimake mu larabar ƙarshen shekara to wataƙila a gari zama gargadi gare mu musamman ga masu rubuta ayan fulasuwa to kaga wannan wa'azi ne na cewa karka tuna mutuwa yanzu shekara za ta kare to na irin ta ji kai wa shekara ke kamawa ba wai kawai ka sa sabuwar riga ka fito a hoto ka ce yi a fulasuwa ba bayan babban malami ko zai yi siyar Allah ya masa rahama ta yake shi mutum kamar kwanaki ne kwanaki ya ce kullum gangar jikinka kwanaki ce duk ran da kwana ya kare ya ce to gangar jikinka tana ta gwanewa zaka mutum da hankali gaba ta yi tunani ba cewa karewa kake yi ba wai da tuwa kai ba to shi za za mu koma kan matsalar kai tsaye ta hamsin da biyu din saman inda muke watakila zai fi daɗi don mu dora malam ce hamsin da da ɗaya ɗaya ji kamar kuskuren rubutu ne hamsin da biyu ne kuskure ne eh idan aka duba za a ga da biyu ne yace lakin al afdala abin da yafi daidai shine al majiyu khalfaha in an dauko gawa muna magana akan wato yadda ake wato kula da gawa idan an dauko gawa a yi tafiya a bayanta li'annahu muqtada qawluhu sallallahu alaihi wa sallam domin shine yake hukunta fadar annabi alaihi salatu wasallam na cewa watabi aul jana'i ku biyo gawa ku biyo gawa wa ma fi ma'anahu mimma taqaddama fil mas'ala da kuma abin da yake cikin ma'anar sa dangane da abin da ya gabata a matsala ta 43 awwalu hadha al-fasl a farkon wannan fasalin wa yu'ayyidu qawlu ali radiyallahu anhu sannan fadin sai da Allah ya kara mata da yana karfafa sa da sai na ne sai almaki khalfaha afdalu min almaki amamaha mutum ya tafi a bayan gawa idan aka dauko shi ya kuma lalace da kai ka wuce gaba ka fadli salati rajul fi jama'atin inda an yake kamar falalan sallan mutum ne cikin jami'i ala salatihi fadlan dangane da sallar da shi kadai kaga idan an gaya ma cewa wanda ya sallar cikin jama'a ba daidai da wanda ya zalla shi kadai ba ko za ka ji ba wanda ya bayan gawa ya ku wanda ya ci ga gaban ta falala saboda wasu dalilai da za a ji nan gaba daga cikin dalilan wata kila ai kaga in aka dauko gawa kana kallon ta za ka rika jin cewa a ranka wannan gawa fa yadda aka dauko wannan wata tarniwa za a dauko amma idan kana gaba gaba dai wata kila ma hira za ku rike da abokinka kawai dai hira kasuwa ko kaza ko kaza ko kaza amma a bayan nan wata kila za ka hango wanda ya rike ta ya gaji ka je ka taimaka ba duk ire iren waɗannan abubuwan duk akwai su za mu zo ta gaba da za ta ƙara tuna mana wannan a gaba a karanta hu ibnu abi shayba fil musannaf ibnu abi shayba ya fitar a cikin musannaf a wannan lambar wa tahawi wal bayhaqi wa ahmad wa kaza ibnu azm fil muhalla wa sa'id bin mansur min tariqai anhu qala al hafiz fi ahadihima yace imam al-hafiz ya faɗa daga cikin ɗaya daga cikin hanyoyin guda biyu yace wa isnaduhu hasanun wa huwa mawqufun lahu hukm al-marfu' yace isnadin sa mai kyau ne amma mawqufi ne a wajen sa sai dai yana da hukuncin marfu'i marfu'i mun san wa ma agabta ila al-ashabi qawlin wa fi'lin wa ma udhifa lil ladhi marfu'u ko wa ma li tabi'an huwa al maqdur to saboda haka shine marfu'i wanda aka dangara zuwa ga annabi shine hadisi marfu'i lakin akal asram an ahmad sai dai asram ya hakaito daga ahmad ibnu hanbal annahu takallama fi isnadi nace waye magana akan isnadin wannan hadisi kullu sai nace lakinnahu yataqawwa bi tariqil hadha amma ba hadisi yana samun karfi inda wancan yana da dan rauni sai yace to yana samun karfi wato ta ɗaya hanyar daban wannan hanyar ta karfafa wannan a wannan abin da ake magana mun sha faɗa a baya shine wane ne kake jin wato yana doka magana da yau ya kai ya gobe ba gaskiya to sai yazo ka wani zance kai karka jin cewa wannan zancen da ya faɗa ƙarya ce ko gaskiya to sai kar sai wani yazo wanda shi kuma shi ma yana da dan rauni amma ya fi shi inganci sai ka ce to wannan maganar wani tun da ba tare kuke ba ya ƙara ta ƙara ta ƙarfi shine abin da suke magana akai maganar wani da yazo daga baya ta ƙara ta wani ƙarfi to shine sabon karatun mu shine nan gurin bala yake tamriyun to fadakarwa ko fadakan mu shi kale shaukani imamu shaukani Allah ya kara masa rahama ya fada aliyu shaukani kiran sunansa aliyu menene al-awtar yace aqiba kalimati hisabiqa a karshen kalmar sa wadda ta gabata sai yace wa hakatil bahri ya hakaito a cikin littafin da ake kira al-bahru littafi ne na ‘yan zaidiya na fikihun zaidiya kun zai da aka ce zaidiya shi ne ‘yan shi'ar shekarun can wancan lokacin amma ba ta zagin safai ku fahimta zaidiya babu su yanzu a najeriya kwata-kwata babu don bisa in kaji an dangana wa imamu shaukani ko mai zubulun salam imamu sar'ani cewa shi a cikin zaidiya to ba ba ba su zai iya ka ji kawai ba za ka ji su takin shi ne su suna ganin wanda ya fice canja da khilafa sai na aliyu amma kan kalmar da sai na abubakar da umar da usman yayi ko kuma sai da abubakar da umar duk kalmar da yayi amma wanda ya kamata ya zama na uku shine sai na ali amma ba ta zagin kowa amma tunda bai samu ba to ya bai ina turan shi amma ne za ka tike ba ba ce ba to shi sa su zaidiyar kansu wayannan da na faɗa ba su da matsala amma zaidiya jarudiya kuma su ma azzalimai ne zagin kafai ne yau wani za mu fiye yawa zaidiya ka ce wacce zaidiya ɗan ƙasar su zarani da ake jingina musu ko su imamu shaukani wannan babu da matsala ne amma wacce jarudiya daidai suke da rawa su tafiya da ɗaya mutum yana karanta littattafa a ƙida zai fi karo da waɗannan abubuwan to kagan ka zo ka gane me ake nufi karkace kana karanta rijal sai a ce ma wani ma an yi ruwaya da gare ni kuma ko dan jiya ne zai biya eh ko a ce ma shi ai haka za ka ji suna cewa shi to ka ya kamata ka bambance yawwa to sai yace ali sauri daga sufyan bin sa'id ne sauri a tabaka ta biyu ne ko da ba tabakan farko ba annahu qala arakibu yamshi khalfaha ya ce wanda yake kan abun hawa idan zai raka gawa to zai dawo ne a bayan gawar ba gaba ba wal mashi amamaha idan kuma mutum a kabe yake ne yake shiga gaban gawar wa yadullu lima qalahu hadithul mughira al mutaqaddim hadisin mugira da shoba wanda ya gabata yana nuni akan haka na cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala nabi alaihi salatu wasallam ya ce arakibu khalfal jinaza wanda yake akan abun hawa zai tafi ne a bayan gawa sai ya sa wal mafi haka ya rubuta a naku to kuskure ne kuskuren dabari ne wal mashi shine daidai sai a gyara duk wannan nuskar na lura amma da yake da nuskar baka ina da wata tsohuwar nuska za ka ga kuma ka koma asalin hadisin za ga walmashi ne ba ma ba walmashi wanda yake a kafa kuwa amama ha shi kuma sai tsaya a gabanta kariban mina amma kusa da ita ba can nesa ba kusa da gawa yadda yana jin motsinta an yaminiha a damanta au an yasariha ko hagu akradahu ashabu sunan وسعاه ابن حبان والحاكم أصحاب السنة سنفت التعريض ابن حبان الحاكم في إنجلتاش وهذا مذهب قوي قال يتي وانا مذهب تبي كربي تو سيوان يتي قلت in ji malam shek nasiruddin al-albani yace ni kuma sai nace kalla ta kowa ka jin larabci ta ga sai kalla ko yau ka san dai wannan da magana eh wani malamin ne ce duk inda ka ja ce idza dukkan al-ardu dakkan dakka daga jin dakkan dakka ka ga kowa ka jin larabci akwai magana a gurin to shi ma kalla kalmar da jirin kalma ce ta burgiji na zuwa da kai da kata da kata da wannan abin da kai to sai aka ce kalla ba haka bane menene kalla to sai ce fa innal haditha bi hadha lafza wannan hadisin da wannan lafazin kuwa rawahu Ahmad min tariqil Mubarak bin Fadala Imam Ahmad ya rawaye shi daga hanyar Mubarak dan Fadala wa fi da'fun shi kuma yana da rauni hadin da za a ba wato za a wulwale ma abubuwa shi za ɗaliban ilimi na kan kira ga su suna son isnadi a ita janyoyi mu kuma yan waya waya da ake da malam abadi na talhisa haka wani ba Allah da malam ya ɗauko isnadi ne ce ya ce abadi na talhisa wai kawai a je a gaya mutu ya inganta ko bai inganta ba shi kuma ɗalibin ilimi na gaske wannan abin shi ne karatun domin a nan za a warware ba cewa wani ba zai zo nan gaba kawai ɗan tamori ya ɗauko hadisin ya kawata da kai ba ba zai yi ba saboda an gaya ma shi an ɗauko shi sala sala an gaya ma duk guraren da aka iya samun kora an faɗa ba to sai ce wa za da gairuhu waninsa ya ƙara ba ƙara yake kalbaha wa amamaha wato yana da ikon ya tafi gaba ko baya a wata ruwaya kamata kaddama tilin jaratu ilaiha kamar yadda nuni ya gabata akan wannan din wa qadarawa hal mubarak aidan inda tsayani mubarak ya rawaito daga imamu dayalisi abu dawud dayalisi kenan sai yace fa qala al akhdhu biha wajibi ne a riko da wannan ruwaya da suka karbo wa hiya nassun fi takhyir ita kuma nassi ce akan cewa an ba da zabi la fi tafdil al mutaqaddim alaiha ba bibita wanda ya gabata yake gaban gawa ba ba kuma bibita wanda yake bayan gawa ba a wannan ruwayar sai yace wa min al ganiri amma abun mamaki haka zaka fassara fassara ne yanci wa min al-garib abun mamaki anna hadhihi ziyadata wannan karin zakara sahibul muntaka sahibul muntaka wa ya muntaka ibn al-jarud ko to shi kansa ya kawo wannan littafin ya ka ya ambace ta kai fil makanin ladhi ashara ilayhi shaukani a gurin da imamu shaukani yayi nuni da wannan kai shi ne abin da ake faɗa kullum murin fi ma yurmani ko kuma da kulli jawadin khabwa bal khabwa dan adam ta ne ta goma baje kaga ya kawo wannan ba amma ya manta da ita kuma ya kafa wata hujja da wani abin da ba shine dan adam ta ne ta goma baje don ba ba su yi bane shi ne malai yace abun mamaki ya kawo ta amma kuma ya manta da ita inji malai albani nafsahu akan kansa bi qawlihi aliban da magana da yi dazu a lokacin da wanda ta gabata ثم هو زهلا عنها أين شيء شيء زهلا sannan sai manta da shine azabi shine annabiyan sannan kuma sai manta ya faɗe da amma ya manta matsala ta 53 wanda muka ce kuskuren da bai ne sai ka gyara 53 yawa sai ce wa yajuzu rukubu ya halatta mutum ya hawa abun hawa bi sharti an yasira wara'aha dan za mu zo wata magana kar ka zo ka ce aka yi magana abin hawa yanzu wajen bulgawa kar ka ce wannan ka rike da kyau domin za ka ji wajen kwatan kwatin ta a gaba ya halatta mutum ya hau abin hawa idan za a raka gawa amma da sharaɗin ya tafi a bayan gawa kar ya wuce gaba ya yi can ya tafi kawai duk wa'azin da ake so ɗauka na gawar ba zai ɗauka ba لقوله صلى الله عليه وسلم سبب فلا النبي عليه الصلاه والسلام الراكب يسير خلف الجنازه او جنازه wanda yake kan abin hawa zai tafi ne akan wato a bayan gawa wa kad maza dalika bi tamami bil mas'alati al khamsin yace wannan ya gabata a cike wannan matsala ta gabata cikakkiyar ta a matsala ta 50 lakin al afdala sai dai abin da yafi al mashi mutum ya tafi a kafa ba wai ya waha abin hawa ba ya fi balala in kawo abin hawa ba kuskure kai ba ba sako kai ba amma don da ya tafi a kafa ya fi ka balala shine magana da malami yace saboda ne li annahu al-ma'hud anhu domin shine abin da aka kiyaya ko aka haddado ko kuma aka saba kalmomin nan guda uku duk wacce sai maka dauka aka kiyaya ko aka haddado ko kuma aka saba daga annabi alaihi salatu wasallam yana yi cewa yana tafiya a a kafa walam yarid annahu ma'aha am rakiban ma'aha ba a samo cewa annabi ya hau abin hawa lokacin da zai hau wato lokacin da zai raka gawa ba bal qala sauban radiyallahu anhu malin ke bari wannan zance sauban Allah ya kara masa ya cewa yi ma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utiya bi dabbatin lalle annabi alaihi salatu wasalam an zo masa da wata dabba kaga bin nikra an zo masa da wata dabba wa huwa ma'al jinaza yana tare da gawa lokacin ba ba hanyar ka ba sai ya hau lokacin za a kai gawa sai aka zo misali za a kai ta dan dodo ko kuma misali za a kai ta makabartar tukuntawa can gaba sai aka kawo masa dabba sai ya hawa to saboda haka balan man sarafa yayin da aka rufe gawa haka zaka fassara aka gama udiya bidabbatin sai aka zo mata dabba me za mu ji haka za a fassara bidabbatin sai aka zo mata dabba ko da wata dabbar dabba da rufe ko wata ce tambaya take na wata ce annaki rabi idza uidat ko aka ce fada cewa ita na kira idan aka maimaita ta to ta farkon ba ita ce ta biyu amma ma'rifa ta farkon ita ce ta biyu idan aka ce inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran duka al'uturin nan duk kunci ne ne amma saukin da wannan saukin ba dai bane shi za ka tashi fasara zai ka ce inna ma'al usri yusra lalle a tare da wato kunci akwai sauki wa in inna ma al-usri yusra tare da wannan kuncin dan shi ya ƙara biyo ga yanzu domin ga shi da ma'arifa yusra sai ka ce akwai wani saukin ba wancan bane wane mutum shi sa ko da yake mutum ke da Allah da su cewa duk tsananin da ake ciki to za mu ga mutum domin sauki biyu aka gwama wa tsanani daya to wannan shine to sai yace sai aka zo mata wata dabbar da ban sai ya hau baraki ba sai ya hau baki da lahu to sahabbai ba ta wasa da ilimi sai suka ce da annabi alaihi salatu wasalam ya kuma muka ga haka an kawo dabbar da zuba kawo bai yanzu kuma kawo fa qala bi innal malaikata kanat tamshi yace mala'iku na gani suna tafiya da kafafuwan falam akun li arkaba wa hum yamshuna bayan da za a yi hawa abun hawa alhadi su aka fasce la haula wala quwwata illa billah da kanka fahimta a nan ake akwai bayan Allah da sun mutu mala'iku ma na raka su ga makabarta haka yake domin mala'iku akwai bayan Allah da zai mutu ba iya in kada ba mala'iku sai sun yi kuka shi za ga ita Allah ya faɗa ba ba maka alaihi musabaru ko akwai wanda za su mutu gaba ɗaya ahalin sama'i ba mai kuka ai ba zaman jira ta kuka ba mala'iku ne za su ji wani ɗan wani saboda gudun ne da yake ba wa addinin Allah ya tafi to shi za duk wanda ya sake aka yi irin abin da aka yi lokacin haihuwarsa lokacin da ya mutu ya shiga uku taron su da Allah waye yake so abin da ya faru lokacin da aka haife shi ya faru lokacin da ya mutu ai babu sai dan banza domin lokacin da aka haife ka murna a jiki an aka mai da irin wannan murnar lokacin da ka mutu wallahi ka shiga uku tun daga duniya ai mun biya can baya baya za ku iya cewa ina ko annabi ya ce duk wanda ya mutu mustariyun ne au mustarahun anhu wanda ya huta ne ko wanda aka huta ne shi ne abin da yake faruwa ko dai ya huta ko an huta ne lafiya to wannan shi ne to kaga sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce falamma zahabu da kittu yayin da suka tafi kaga bayan an binne gawa ai sun tafi yace to da aka hawo abun hawa dama a nan lokacin ba hukuncin gawa a tare da mu sai na hawo abun hawa a kan da wa Abu Dawud wal Hakim wal Baihaqi wa qala al Hakim duk zamu dena fadan lamba saboda yaje mutun ya mara lokaci kawai lan muka fadi abun ga lambobin nan kana ne tahiyul ala jarri tahayi tayin ya wa jarin Bukhari da Muslim wa baqa zahabi wa huwa kaba qala mawda yace haka ne kamar yadda suka faɗa da Bukhari da Muslim wa bi riwayatin lil hakim wa ghairi a wata riwaya ta hakim da wani sa sai ma da yace an tauban qala kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi jinaza annabi alaihi salatu wasallam ya fito dan yin sallar wata gawa far'ana ta rukubana sai ga mutane akan ababan hawan fa galibi yace ala tastahu bayan Allah ba kwa jin kunya ko kunya ba kwa ji inna malaikatan lahi ala aqdamihim to malaikun Allah duk suna kan diga diga wa antum ala zuhuri dawabi ku ko ga ku akan bayan dawakai ko kuma dabbobi raƙuma da sharqam da dawakai duk kuna bayan wa sanaduha da'ifun sanadin sa shi wannan hadisin yana da rauni wa ruwiya mawqufan sai dai an rawaito wannan hadisin cewa hadisi ne mawqufi shine wa ma adatahu ila al-ashab min qawli wa fi'lin fa huwa mawqufun bihi wa qala al-bayhaqi innahu asahu imam al-bayhaqi yace magana cewa mawqufi ne ya bin gani cewa magana waye tauban ba magana annabi alaihi salatu wa salam ya gaci sai dai ai kun ga wannan matsala ce da lama jala da bin jihadi biya ko mutum zai yi jihadi a irin nan ai babu ba a yi jihadi a matsala abin da ya shafi wannan kuntu sai nace wa madaruhu marfu'a kai koman sa gaba ɗaya ne marfu'a da mawquba maw marfu'i ne shine madaru kai koman in ka kai ka komo akan hadisin marfu'a wa mawquban ala abi bakr bin abi maryam marfu'i ne da mawqubi akan abubakar ibn abi maryam wa huwa sahih shi kuma abubakar ibn abi maryam da ibi shi za nake muku wasiya da akwai azu aba wal masuluki maganin shi an yi makonan da sai injiniya ku je ku je a gurin a gurin ɗan Nijar. Yana tsada amma saboda ya jima wani iya ya ɗan fara su ba mu jalla ɗaya ne dubu ɗaya ɗaya ya ɗaya. Kala ma mana lalla ba a je a ciwo kafin ya kare. Abdu Aba wal Masuluki. Littafin yana da ɗaya da kunje dubu ɗaya ne gonar da sai. Guda biyu mu jalla ɗaya biyu. Banda in ka je da shekarun baya dubu uku ɗari biyar za ka ce dubu uku. Amma yanzu gonar da sai ake dubu ɗaya mu jalla biyu. Ka siya ka ajiye zai ma amfani. shi ne ka ɗauka kawai kana ta bibiya su wannan gaba ɗaya wanda ba a karɓar ba ruwa ya tuni duka ko suna a kowanne Allah ya mutu baiwa hadda ko suna yin gari ke kawo ta domin ya rike gaba ɗaya duka duka ƴan kulon ɗin Barcelona gaba ɗaya su waɗanda suka tafi da wanda suke su hamsin to ko hamsin ka ruko mana a can ka taimaka mana farai kuwa saboda haka yana da fa'ida na san dai ta ji ɗaya biyu da ya wuce na ji na gama eh saboda haka ba na tunanin kuma sun tashi gonan da ta ake dan ya rubuta ma haka annan na ce to um aina nahnu yawa to saboda haka ma da yake mana um matsala ta mutum da hudu ko mun gaba ta mutum da hudu wa amma rukubu ba da linziraji alhafa jayyid mun faɗa da ba mutum yawo abin hawa bayan an binne gawa ya halatta eh an je gurin to yanzu kuma so kake ka dawo ba komai ya halatta to shine ma ne yake biduni karahatin ba ya da karaha ba ba wani makaruni da hadisi tauban al-mazkur anifan saboda hadisin tauban da aka ambata da zu wa mithlu hadisi jabir a jabir bin samra kwatan kwatin sa hadisin jabir dan zamra radiyallahu anhu kana Allah ya kara masa da yake sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala bin dahdah annabi alaihi salatu wasallam ya yi dalla ga ibnu dahdah wannan ibnu abdul bari yana cewa sunan sa kenan a haka aka a sahabi ko dai abu dahdah bil ha au sagir ko kuma ta'ul marbuda da ana saba a haka aka sani ba zan wani suna na ba shi wannan sahabi ko mutan jama'a da za karanta haka za karanta shi wani abu shuhudu muna muna nan lokacin in ji jari bin zamura wa fi ruwayatin a wata ruwaya tare da alaji na zai ibn dahda majiya ya fito akan gawar ibn dahda annabi ali da sallam ya fito dan raka gawar ibn dahda a kafa thumma utiya bi baratin sannan aka zo mata doki auriyin in garma mara tafi shine auriyin tsarara ta kenan ko ba tafi akan ba dora ba tafi ba ba a kala hura jiru sai wani mutum daban sai rike sai rike doki kwanaki ba hudu ya naba alaihi salatu wa salamu sai ya hau hinan sarafa lokacin da aka binne gawa fata ala yin da wakasu bihi sai dokin saboda in garba da sai rike kalli da shi shine da wakasu bihi wani hadu na tiba'uhu na ta'akalbu jabi bin samura yace muna bin annabi alaihi salatu wa salam muna tafiya a bayansa wa fi ruwayatin a wata ruwaya daban haulahu muna tafiya a gefensa shi ne haulahu a kewaye da shi kada da yace fa kada rajulun min alqawm sai wani mutum daga cikin mutanen yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi alaihi wasallam yace kan min ajki nawa nawa ne daga ƴaƴan itace kamar ayaba inibi da abin da yake yin nono ya dunkule din kaga inibi yana yi ko ayaba tana yi sai ne kai ne kulli mamun gona ire-iren wanda kai da malam Muhammad ire-iren wanda abin da suke yi nono nono to kawai kan me ne jiki an gane ko dabino ba ne ko kaga haka yake ji ma nono to sai ce kan me ne jiki mu'allaqi nawa nawa ne daga wato abin nan da yake nono nono mu'allaqi arade aw mudalla ko kuma wanda yake kusa kusa kasa kasa fil jannati a cikin aljanna libin dahda wanda duk gaba ɗayan su na ibnu dahda ne amma a dai muku albishir cewa ba bayan ma dan aljanna ne har an ba shi wata gona da kayan marmarin da aka saka sai yana kwance kudu gwa dariya yana kwance da suka kiro da hannu me ba da aka faɗi wannan hadisin in ka koma can kana so ka ji abin da ya ba shi ne rigima kafin ya rasu shi ibnu dahda wata rigima ya yanke sai kawai aka ba shi wannan albishir din da aljanna rigima ce da wani baraya akan wata gona shi ɗaya mutumin ya ce wallahi ba ta ba shi kuma maraya ya ce gonarsa sai ibnu dahda ya zo yace ya rasulullah idan na raba rigiman nan sai Allah zai mu yace Allah zai ba ta goma shi da katon waje a cikin kato gora aljanna to shine annabi yake wata albishir cewa sai yace to ya sai gona ya ba wa maraya shi wannan ibnu dahda ko abu dahda shine ta goma shi gashi annabi yana ga ya musu cewa kun ji albishir din ta goma shin da Allah ya bar sakamakon raba rigima ta wani maraya to wannan shi ne in kana so ka tuno sinariyan hadisin a karanta hu muslim wa siyaqu lahu wa abu dawud wannan sa'i wa tirmidhi wa sahahu wal bayhaqi wa dalil abu dawud kenan wa ahmad min turuqin an simak bin harbin anhu daga simak bin harb harbin da gare shi har yau wa riwayatu thaniya lin nasai amma riwaya da bi imam an-nasai wa ziyaratu fi hadi tirmidhi bi ihda riwayatayn amma riwaya karin da aka yi a cikin hadisin ta Tirmidhi daga cikin ɗaya daga cikin ruwayoyinsa wa ma'ana halin ɗayali ma'ana ta kuma ta imamu ɗayali ce wa ruwaya ta tsani tsani abi dawud wa Tirmidhi ruwaya ta uku ta abu dawud ce da imamu Tirmidhi wa li muslimin wal bayhaqi wa ahmad fi riwayatin lahu haka ga imamu muslim da imamu bayhaqi da ahmad a cikin ruwayar su ma haka wa ziyadatul ula lin nasa'i wal ukhra li abi dawud ruwa tsari na farko na ta imamu nasa'i da ɗaya kuma ta abu dawud wa hiya nasu bi annahu sallallahu alaihi wasallam rakiba inda sirabi min al-bilal nasi ji akan cewa annabi ya wa abu hawa ne lokacin da aka dawo an binne gawa ba lokacin da za a tafi ba wa qarqa fi hada ala abi tayyib amma wannan ya bu yau abu tayyib da ake kira siddiq hasan khan babban malami ne na taɓa ba ku misalin ta malami ne a indiya kun san indiya ba suna da manyan manyan malamai sosai sosai da sosai wasu bayan allah da muka shiga mota da su daga a madina za mu tafi irin ziyara da ake zuwa a cikin ɗan indiya ne allah sun bani mamaki tun da aka zauna a motar nan duk har aka je maganganu kawai matsalar ilimi kun san su ƴan ahlaf ne su matsalar kar littafi har da shi ai tun da muka zauna a motar nan kawai kallon ne wallahi ruwan karatu kawai ce idan aka zo wani guri akwai wanda cido sai ya tsaya ya ce asalin gurin nan kaza kaza kaza kaza kaza ya rika bayani karatu da israfi Allah ya ba shi baiwar hadda Allah duk inda aka je kawai bayani duk inda aka shiga duk inda aka je kawai bayani ne idan wanda ya dauko zai ɗaya wani dattijo har yanzu na ganin fuskarsa sai ya ai guri kaza kaza ne malam kai wahabi wahabi a guri kaza ai kaza da kaza shi ya faru a kaza shi za na ga wani littafi mai kyau da shi ma ya fito kasuwa yanzu amma mujallabi goma sha shida na lumatin da ke sharhi ne na mishkatul masabih amma da gabu ne kyau yadda ya kawo saboda na ɗan ahnaf ne amma za ka samu sababbin ilimi masu yawa saboda wato bai wanda Allah ya to wannan siddiq hasan kasin yana da littafi da ake kiransa rawdatul nabiyya ya kawo a cikin cewa ala annal majiya lil jilam annal annal ko annal majiya lil jilazati muqayyarun bayna an yawjidin da abai kuke wajen rubutun oke mukayya annal mukayya cewa wanda zai raka gawa shine lil jilazati wanda zai raka gawa muqayyarun bayna an yawji amama ha aw khalfa sai ya dauki ra'ayin cewa an ba shi dadi yau dai gaba a gabanta ko baya بهذا الحديث ده wannan hadisin faqala zai da inna sahabata kanu yamshuna hawla janazati ibn al-dahda ko saboda sahabbai sun kasance suna tafiya hawla janazati ibn al-dahda saboda wannan hadisin suna tafiya a gefen gawar ibn al-dahda wa hada kha'un min wajhayn malai yace wannan kuskure ne da fuska ne inda wala albani kai ma ka a karanta za ka iya gano kuskuren domin abu na farko da za ka gane cewa ai annaba ne za ta zo tuna za ka ce wato suna tafiya a gefen sa wato cewa aka yi sai bayan an binne gawar an tau ko kuma abu na biyu shine haulahu ai baya nufin a gaban sa zai iya nufin hagu da dama ko bayan sa baya nufin kuma gaba to shine mala albani yace annahu laysa bil hadisi ma zakaro abinda mala musiddiq hasan khan ya faɗa baya cikin hadisin bal huwa sarihun bi annahum kanu yamshuna hawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce suna tafiya gaba da baya ba to aka suna tafiya a daura da annabi gefen sa ko dai abu da dama ko baya haka ne dauka wala bi lazimu bayna al-amrayn kama huwa zahiru baya lazimtar abubuwa guda biyu kamar yadda yake a fili in ji malam azani na biyu anna zalika kafin inda lin sirabi min al-jinazati hakan ya izar yayin da aka dawo daga binne gawa babu laifi mun biya cewa ja'izi ya halatta kawo abun hawan ka ka dawo a ko kai kai tafiyar ka yace wannan ya halatta kamata waka kamar yadda ya gaba da wala anna sabab al wahdi riwayat umar bin musa ibn al wadi an simak bin an simak bihi bi nabi wata ila kuskuren da yaji ya dauki riwayar wancan da aka ce ma bai ne ila umar ibn musa ibn al wadi an simak bihi bi nabi to wannan labarin cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ma'a janazati thabit bin al-dahda cewa na ga wato annabi alaihi salatu wasallam ya fito tare da gawar ibnu dada ala baratin akan wani doki in garman doki a garin ne me a garin inna ummati baratun ubadi ni da aure yawan kiyamati goran muhaddari da min asar da wato me a garin eh farin goshi ko shine a gauru shine sannan kuma muhaddal ta aka wu sannan kababuwan da gaba ɗaya fararen kuma suna da ni farare a kawai shi ba wuce ki kiwo danda ko shine ko a kawai shine a kawai ya bari ke na koli da ba na hawa ne baki ne a kawai to ba ne ne wannan mai kwallon guda uku bari biyar ko ya ga wani bari biyar dan da bari biyar to dan da ko ji ko a bari ko a baki ko bari ko baki oke to masha Allah to wannan da yake ne mu gane me bari biyar din nan sababuwa da goshi ko kun ga mu ba haka aka gaya mu ne cewa za su zo rana da kiyama ki goran mu hajjali da min asar da wudu haka to sai yace um sai yace laita alaihi sardu babu sardi kire ba wani yake cewa sardi ai larabci ne sardi la sardi kenan kawai ka san ba wani baya wa handa kanka wane mutum kawai ba sardi a kai ma'ahun nasu a tare da akwai sahabbai wa mu haula suna daura da shi ko jeman sa ko ko kuma bayan da kada dai ne bana zalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya sako fa salla alaihi ya masalla thumma jalasa hatta faraga minhu ya zauna a sai da aka gama thumma qama sannan ya zauna ya miƙe kai fa qa'ada ala farasihi sai ya zauna akan dokin sa thumma talaka ya tafi ya tsiro haula rijal mazaje na tafiya a gefansa yace wannan ruwaya ya dauka akrajahu ahmad فهذا صريح في الركوب اثناء تجيئها ايضا wannan karare yake na cewa in rukubi wajen hawa abun hawa a tana ta jini a haizar wato daura da raka gawar har yau lakin lahu bi hada siyaqu ba'il sai dai idan da wannan wato ruwayar ta inganta sai a ce sun kafa hujja am am hakan kan ya kafa hujja mai kyau amma sai dai batilu ce li anna umar bin musa hada kana yazul hadisa domin shi wannan umar bin musa ƙarya yana yi wa annabi ƙarya a hadisi shi sa kaga ba za a karba ba fala yuhtajju bihi inda al-muwafaqa wane mutum ba a hujja da shi gurin da ya dace ga mutanen kwarai ba misali a ce mutumin banza ne baya faɗan gaskiya amma sai ga wani mutumin kirki ya zo ka labari to ko da ya dace da wannan to ba ruwa ya samu ka karba ba ta mutumin kirki a zaka ba to shi ne ma ne ce ba a hujja da shi inda muwafaqa inda in ya dace ma ya faɗi gaskiya ba kai ba inda mukhalafa to ina ga inda ya saba ba Allah ya sa kun gane hausar inda ya dace ma wani mutumin kirki ya ga irin labarin sa ba a yarda da tsaka ballantana inda ya ga labarin shi kadai shine abin da wani yake faɗa matsala ta hamsin da biyar wa amma amrul jinazati ala arabatin to amma ɗauko gawa akan motar gawa ko amalanke ko wani abu da za a ware a ce na ɗauko gawa ne ausar yaratin ko mota arabatin shi ne kaga kura kenan ko eh irin wanda ake tura wanda ya karanta bari wa bi ba ya san sunan da ana yawa eh sai ce to auta yaratin ko kuma wata mota mukhassasatin lil jana'iz wanda za a ware a ce wannan cikin gawa ce kawai sai malai ce wata jiyul mutashayyi'ina mushayyi'ina laha da rakawar masu rakata fa hum fi sayyarati su ba duk a mota malai ce ba hadin suratu la tushra'ul batta wannan sura a ce ba za a kai gawa ba sai a mota da gawar da masu jin gawar to wannan bai halatta ba yanke wa dalika al-umur yace hakan bai faru ba sai saboda wata al'amara al-awwal bara ku ji na farko anna min adatil kuffar saboda al'adar kafirai kai gawa a mota su kuma ba sa son mutuwa sai a boye kan wani ya gangiran sai ba sai a ɓoye al'adar kafirai shi sa yanzu dan boji yake da littafi tamizil muslimi na ayyul kufar dan karamar risala ce ko kuma take za su tsara ilmu sai in kana so ka muri a matsala kafirai da musulmai a kan tsari koyi da su ba har yanzu ba littafin da yake take za su tsara ilmu sai ke mai kyau na ibn tayyiba anan kan matsalar da karena kankanuwa za ka yayi bayanin da akan matsalar ka koyi da babu Allah shi ga wanda ya karanta ta da kyau za ga abubuwa ba komai yake kokarin imitating ba an gane ko to saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu kalla mu kuma lura da shi da kyau to shi ne malai yake gaya mana a cewa wa hum fi ya ba hadin surati la tushra'ul batta wannan surar ba ta halatta kai ne oke mun ma bara wa kad taqarrara fi shari'ati ya tabbata a shari'a cewa annahu la yajuzu taqliduhum fiha baya halatta ai koyi da kafirai anan وفي ذلك احاديث كثيره جدا akan wannan akwai hadisai masu yawa kwarai da gaske sai ma da yake kuntu istawabtuha yace na ma bi ko kace na yi bayani an gane shine istiyab na yi bayani wa qalbatuha fi kitabi na fitar da su a cikin littafi na mai suna ijabil mar'atil muslima fil kitabi was sunnah ɗalibin ilimi in baka da littafin nan ka nemo shi ma karami ne bai kai wannan littafin girma ba hijabul mar'atul muslima da yi littafin nan wa hijabun mace musulma kaga za a iya hijabi kuma yana ɗaukar ma'anar bai ko a turanci sai yanzu sai yace ai ba nan sai ƙara wani littafin sai yace jilbabul mar'atul muslima eh sai wani jilbabin advancement ne na wannan na na hijabin amma jin sabu zai ka haɗa duka ka haɗa duka ko ne zan to kana ne littafin haka ki zo da haka sai ce na fitar da wannan littafi na ba'du hadil amri wasu daga cikin hadisan suna yin bayani ne akan umami wal abdi wasu kuma wasu suna kwaɗaitarwa ala mukhalafatin bi ibadatin dangane da saba wa kafirai cikin ibadar wa aziya'ihim da tufafin a kun kada ya zo faɗan sharɗan tufafi sai ce ne kada ya yi kama da tufafin wa hijabi kai sai ce kada ya kama da tufafin wa kafirai a cikin sharɗan takwas da ake so mata su kiyaye na hijabi to a ɗaya daga cikin sai ce kada ya kama da tufafin kafirai wani hijabi da mata su za za ga kiristoci ma suna sai za ga yanzu wani ba da shau da kuke da turorin da nan ba hijabi ba ne domin ya kama da na kafirai cikin turorin hijab ya karya da shi za ka ganshi gaba ɗaya kwanciya yake a cikin su ɗauka shi ke kaza amma ina wannan gaba ɗaya ne yuniti din su yake bayyana duka saboda haka je an yi takarar to hijabi yana da sharaɗai yana da sharaɗai eh kaga wannan matsala kuma za ka ga in kana in ba ka so a yi rigima da kai akan hijabi to tun daga kayan laifi ake gyara yes ba za ka zuwa mata guda ishirin ba mai akwai dukkan sharar sharar ka cewa za ta sa ba ƙarya kake yi ƙarya ce wallahi yawwa idan so kake ta sa mayafi in mujabi ka fi so to daga kayan da banka shi zai da mini cikin da ka dosa kana son mayafi za a sa shi nawa ke mi so ka sa guda biyar sauran duka wata ilan goma sha biyar ne to zawon obatiri na mayafan kuma masu kyau su aka gaya musu cewa to na sa wannan ne saboda daga lokacin da duk wanda ya lalace ba za a rabu ne ba shikenan ba rabu ne ka za ka rika biyowa shikenan da haka amma wani mutum ya zo ya daɗe da ya zubu zuba mata bayanai wani zai zo ce ba za ta saba ai tsiran gini tsiran zane ji ba haushi yawwa sai ya ce wa adatin da al'adar al'adu irin nawa kafirai wa babu hadin fi'li sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin yana da aiki annabi alaihi salatu wasallam fi mukhalafati fi zalik wajen sabawa kafirai karara aka ga aikace annabi ya saba wa kafira kamar ja mai tsila a alaiha maliki wanda yake so yi sun kai a kan littafin faliyar jiya ya koma ya je koma ya ɗau littafin to a je a koma a karanta a sani na biyu an na habi da ake fi ibada yin hakan bid'a ce cikin ibada shi ko bid'a cikin ibada haramun ne domin ba a yi wa in kai bid'a cikin ibada annabi kai wa katsalan da cewa da Allah ya ji ayyuka rasulu balli ma unzila ilayka to bi zarba kai a gurin sa shine matsalar da aka samu to shine ma da yace ma mu'aradati halis sunnati al-amaliyya tare da kuma kin karanta mu'arada shine contradiction tare da kin karanta da sunna ta aikace eh sunna wanda take ta aikace fi hamlin jinaza wajen daukan gawa wa kullu ma kana kadhalika min al-muhdathat duk abin da ake yi akan wannan yana da yake abubuwan da aka kirkiro fa huwa dalalatin ittifaqa shi kuma abin da aka ke kira aka ji kira ibada bata ne ittifaqa wato a a hadan kai kenan an yi ittifaqi a kai a tarihi na uku annaha tufawwidu al-ghaya wai yin daukar gawa a cikin mota a tafi da ita makabarta tana tafiyar da tana tafida tana kore ko kuma kace tana tafiyar da manufa min hamliha na daukan gawar wata shi da hadara kada don muna da manufofi na wajen daukan gawa wa hiya tudakkiru al-akhirah irin cikin manufofin daukan gawa shi ne tana tuna mutane lahira cewa kan yadda aka dauko wani yanzu ba kun ga mutuwa ta biyo tana daukan matasa ba ko za ga misali to idan kwata kwata ba a mota ka wuce kai gaba ba ka bayan gawar lokacin da aka ɗauko ai ba za ta yi ba wa'azin da ya gabata ba amma ka rika jin cewa wani ba ko jiya ne ko ai na ga wani mataki ma ko a kundi na ma yau kwanakin baya ba haka to ba za ka tuna ba mutuwar sosai ba ko da ka rubuta a sai to ƙarya ce limamin ka iya na waya kawai amma na wannan bin gawar ya fi tasiri ai ya fi tasiri lokacin da aka biyo da ka ga wani fa shekaran jiya muna tare ai na ga wanda suka rika rubuta a status cewa mun ba mun bai yi mana sallama shekaran jiya ko jiya ko kaza ko kaza to ka biyo gawar kana ji kana ganin da sai ta bi ba wa Allah to saboda haka shine yake cewa mala yake cewa to wannan kaga idan a mota ne kamar nan da ala zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hadithil mutaqaddim kamar yadda annabi ya nasar da haka a hadisin da ya gabata ya nasar da hadisin da ya gabata na cewa ne wato biya wani hada fasili a farkon wannan fasalin da lafi da lafazin cewa wa tabi'ul jara'i ku raka gawa ku biyo ta tuzakkiru wa wa tabi'ul jara'ida tuzakkiru kuma al-akhira ku raka raka gawa domin tana tana muku lahira aqulu ma da yake ni kuma ina bana inna tafi'aha ala tilka sura raka gawa a bisa wannan surar mimma yubawwitu ala an-nari hadhihi al-ghayati sharifa yana da yake abin da yake tabiyar tabiyar da mutane wannan manufar da girma tafwidan kamilan tafiyarwa wadda take cikakken tafiyarwa za ga mutum ya tafi ana ta hira ba abu wani ma in mota zai shiga ana mota zai kunna kiɗa ko labarai Allah sai an je zai kai ko domin a mota da ke ba zai zaza ba ina jin wani labarai ana cikin labaran za a kare a sako kiɗa ko kuma makabarta za a to kaga wannan zai kore ma duk wannan kusurin da ake so ka samu au duna zalika ko kuma ka rage ma ka rage ma kusuri ko da bai kore ba gaba ɗaya mutum zai rage fa innahu mimma la yakhfa 'ala al-basir domin wannan abu ne da ba zai kuya ga mai lura ba duk wani mai lura anna hamla al-mayyit 'ala al-anaq cewa daukan gawa a kan kafada da ake yi a dole ida wa ru'yat al-mustaqi 'ayna laha da kallon waɗanda suka rago gawar wani a ala rukunin tana kan kafadar su ko kawunan ita gawar abu na gumi da haƙiƙi da zakuri shi ya fi kaiwa matuƙa wajen tabbatar da tunatarwa wani bi'azi da wa'azi min ta yi ya ala suratul mansura fiye da raka gawa a mota raka ta a gaba ya buba da wa'azi wala akunu mubaligan ma da yake to ba zan wuce gona da yi ba idan kulli idan nace shi ne haka zaka fassara wala akunu mubaligan idan kulli ba zan wuce gona da iri ba idan nace cewa innal ladhi amala wato arubiyina alaiha wannan abubuwan da wato arubiyina su ne waɗanda suke auruba kun gaye europe ke turawa abin da yasa suke ɗauko gawa a kan mota ko abin hawa suna yi ne inna ma huwa khawfuhum min al-maut suna yi ne don tsoron mutuwa shine dalili shine suna yi don tsoron mutuwa wa kullu ma yuzakkiru bihi to shine ma ne duk abin da wato yake da kuma duk abin da yake tunatarwa da mutuwa ba ta so ma wani idan ka san wannan layin saboda bature shi wai saboda bin haƙi na ka san ba kwa san mutuwar ma ba za ku san an yi ba ba za a bi layin ba kwata kwata to duk abin da zai iya tuna ma mutuwar a ta sanarwa a sanarwa mutuwa a rediyo in a wata kasar turan kai sai a kai ga dara don me yasa za ka tayar musu da hankali eh human rights kenan saboda haka bai za a kaga musu hankali saboda su ba lahira a lissafin ba lahira bi sababi tagallubil maddati alayhi saboda ne saboda tsabar rinjayen rayuwa a gare su kawai rayuwa ce ta rinjaye a gurin su ba lahira ba shine almadda shine rayuwa lahi wa kubrihim bil akhirah da kuma yadda suka kafirce wa lahira ba su yadda da ita ba an gane ko to sai ma da yake a rabi'u na hudu na hudu annaha sababun qawiyyi daukan gawa a kai ta a mota dalili ne babba akan cewa ne da tadlilin mutashayyi'ina laha dan karanta wanda za ta raka gawa haka ne yanzu idan aka ce a mota za a kai to akwai wanda bai da abun hawa yanzu a kurare amma idan a kafa ne duk wanda zai ya sallar nan Allah ya dazar haka ne shi za a ya zo yanzu za a yi ba wani sun ce a kawai su yanzu saboda tarauta ko da jin an gida sai ce lallai su yanzu tarauta za a kai gawo gidan ba wata wasiya ba ba komai a kawai ce su tarauta za a kai ko dan lolo ga makabarta nan ku ga wanda idan tarauta za a tafi mutum ɗari biyar ne suke wa gawar sallah wanda za su bi gawar su raka ta tarauta ba su fi mutum ɗari ba in ma an samu kayi wa wayannan mutanen a tara lada da kuma ita kanta gawa wanda suka raka ta baka kyauta ba gwara a hakura kai da nan gandu ko makabarta gandu ko kusa da ita ya fi zonki a kan kuyi wancan da gine yiwa farai kuwa to shi ne wayannan mala yake to kaga za a rage wa gawar wanda za ta raka ta wa rajini na bil hutuli da wanda suke kwaɗayi samun wannan alal ajri samun wannan ladan allazi sabaqa dhikruhu fil mas'ala wanda ambatan sa ya gabata a matsala ta 45 min hadal fasili ko ayan ce zai samu kiradi guda biyu in yayi sallah ya raka to kai ma asara daya domin bai je ba to sai yace zalika li annahu ya yana yin haka ne saboda shi ne la yastadi a kullu ahadin an yasta'jira sayyaratin li shay'a ba kowa ne yake da ikon ya dauki hayar mota ya raka gawar ba wani lokacin da ya wuto ko dai za a kuma ba gidan zama da za a yi biyu wani abu kuma ce za a gudawa ba ki da kuɗin babu to ka kai mata asara na biyar matsala ta biyar da wadda a kanta za mu tsaya shine anna hadhihi sura wannan sura tsarin nan da aka dauko la tattafi ko min qaribin wala min ba'idin ma amma urifa an shari'a bai dace da abin ta kusa ko ta nesa bai dace da shari'ar annabi alaihi salatu wasalam ba al-mutahharati wadda take tsarkakakkiya a samha wadda take mai sauki min al-bu'di dangane da nesanta an gane ko yawa an shakiliyat dangane da abin da yake na ado al'adu da kawace kawace shine wa rasuliyat da kawace kawace domin za ku ga shine yin shi ala wurin sun aro za ga an yi yanzu in mutum ya mutu a jiya za ga akwatin da za a tashi mai tsada sannan kuma a zo a sami fulawoyi masu tsada a matsala abubuwa iri iri duk abubuwan nan da kiristoci suke sannan a samu mota mai tsada ma a dora a kai a kai za a kai wannan rasuliyat ne da shakiliyat kawace kawace ne da ada ado gaba ɗaya wanda bai dace da musulunci ba lafiya ma bi mithli hadha al-amr al-qadir musamman ma irin wannan al'amarin wanda yake mai hadari al-maut na mutuwa sai ma ne yace wal haqqu aqul gaskiya nake ga ya muku innahu law lam yakun fi hadhihi al-bid'a illa hadhihi al-mukhalafa yace inda ba wata komai law lam yakun fi hadhihi al-bid'a babu komai a cikin wannan bid'ar illa hadhihi mukhalafa sai wannan sabawar kawai mali yake la kafa zalika fi radiya da wannan kadai ya ije za a yi radi a rejecting wannan abin da suka zo da shi fa kaifa idan zamma ilaiha to yaya abin yake idan ka gwaba tsakanin wannan bid'a da wannan wato sassabawa da aka kawo aka gwama su ma sabaka bayanu wannan bayanin sa ya gabata kwata kwata da mun zo gaba wani alaran ma yake ulai ka sabon nari sai alaran ma ya kai ta'i wannan ta'i ne to sai yace ma sabaka bayanuhu min al mukhalafat dangane da abin da suka sassaba wani wani mafasidi da barna kala kala wa gairi zalika da wani haka mimma la utla wa to la azkuru dangane da abin da kwata kwata ba za a ambace shi ba to wannan za mu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana to insha Allah ta'ala sati ne zuwa idan mun yi kuma za mu biya na yana da ko kokar abubuwan da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yaje mana idan yan uwa ban su manta ba a wannan da aka yi ne ake kira kafin a wannan hutun da aka shiga Allah maɗaukacin sarki ya jarrabe mu da rashe-rashe kala-kala an rasa iyaye da yan uwa da abokan arziki an kuma rasa masoya ba za mu manta da alhaji garba ado ba mahaifi kuma masoyin kwarai da gaske wanda duk wanda yake zuwa karatun mu na sera ya san cewa irin gudunmawar da yake bayarwa Allah ya sani ni in particular bawan Allah ne da Allah ya sa ma kaunata tana kaunata kwarai da gaske saboda haka ba na manta ji a dori na gaskiya to yana ɗaya ne cikin mutanen da muka rasa waɗanda suka jigajige ne masu ƙarfafa ni musamman harkar da'awa yana cikin mutanen da suke ƙarfafa ta sosai da sosai to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa ya kuma wato sa aljanna makomarsa iyalansa Allah maɗaukakin sarki ya ya haɗa kawunan su da kuma wato ba su zaman lafiya a cikin rayuwarsu bayan nan kuma duwan da aka rarraka iyaye da kakanni dan duwan da ka taba za ga kowa an masa mutuwa a wannan yanayi to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yafe musu ya ba ku juriya da hakuri ya ba ku ladan wato rashin da aka yi sannan kuma insha Allah ta'ala ranar Lahadi ma muna da karatu za mu tafsiri a Zera sannan ran Talata za mu biya al-Lu'lu wal Marjan kamar yadda aka saba karatukan mu ne kawai abin da muke so mu dora cewa insha Allah daga yau mu koma insha Allah ta'ala awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mun da Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata jaraba da Allah ya sa ba cikin yanayin yanayin rayuwa Allah ka fitar da mu lafiya Allah madaukakin sarki kun ji da al'umma suke ciki da damuwa duk wanda suke mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatunsu Allahumma hadina fi awqalina واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبدك يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين